أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi akan babi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya wato babu na hai'anil manni bil ata'i a bil adiyyati wa nahwiha wannan babi zai magana akan musulunci ya hana wato kada a yi gori musulunci ya hana yin gori da kyauta da wani abu wato duk wani abu na alheri da mutum ya aikata to musulunci ya hana shi kada ya gorantawa wanda ya yi wa wannan alheri sa'annan musulunci ya hana shi kada ya cutar da akan wannan alheri cutarwa shine ya je na gaya wasu ya je na gaya wasu ni neman aure ni na kawo shi abuja misali abubuwa ga sunan haka yaje wasu yake ga yana nuna musu ai shi wancan bai kyauta masa ba to shi kuma gori shine shi mutumin da aka yi wa a dinga gaya masa ba ni nayi ma kaza ba ba ni ne nayi ma kaza ba ba ni nayi ma kaza ba to shine musulunci ya hana wannan kuma zai fahimtar da mu ainihin dalili da musulunci yace duk abin da zaka yi kai don Allah idan ka samu wannan duk wannan daman ba zai taso ba dan ba ruwanka da wanda kawa alheri ko ya gode ko kar ya gode shi ta shafa shi kan shi yawa ko ya yaba ko kar ya yaba kan shi yawa kai wanda kai don shi ya sani kuma zai saka maka shine Allah duk abin da kai na alheri in kai don Allah baka da damuwa wanda ya kai don shi zai ma sakamako da haka wanda kawa idan ya ƙi godiya shi ya cuci kai shi na farko ya ki bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni cewa an muku alheri ku gode kaga bai bi ba sanar rashin godiya akan alheri rashin godiya wa Allah ne kaga duk shi ta shafa kai duk ba abin da ya shafe ka to in mutum ya kawo da kai a nan shikenan zai ta alheri amma bai san yayi ba sai ran tashi alkiyama ai ta tuna masa tuna masa kayi kaza kayi kaza kayi kaza to shi ya fa alheri da ya ta rusa kayansa shi da kai dan kana gori din ladan da kaza in ka samu ladan miliyan 100 kana gori ya rushe kaga shi din ya ma salula wallahi duk abin da kai kana gorantawa magana ya kare shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ayar ma da mala ya bude karatun da ita kenan qala lahu ta'ala eh shine ko qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah madaukaki sarki ce ya ku waɗanda kuka imani kada ku bata sadakokin da kuka yi bil manni da gori wal adha da cutarwa kaga kenan kun yi sun baci wa qala ta'ala alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yusbi'una ma anfaqu mannan wala adha Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin tafarkin Allah sa'annan duk abin da suka ciyar sun malaiku yuna ma an faguman ba sa bi biyar biya biye bi baya na abin da suka ciyar da me da da gori da kuma cutarwa ba sa yi kawai in ya gama ya an wuce wajen da kai da yawa da cikin mutane wala in yama alheri in ya gani da kai ma bai su gane ka bai sani ka akwai mutumin da in ya baka riga in ya ganka da riga ma bai gane ta na nahu ai an gane baya bai ya gama an wuce bai ma tuna ya ma dan ba shine a gabansa ba kawai fatansa abin da yayi Allah ya biya shi to haka ake san musulmi amma kai tarbiya idan mutum yana bibiya ayyuka alherinsa to shi zai samu lagonsa zai hana shi aikin alheri sai ga kamar yayi da yawa zai shi da ya ringa ce masa "Kai, kai dinan ba dama ne na kayi kaza kayi kaza kayi kenan sai ka daina amma in kana mantawa da su kullun kana gaba kai ba kullun kana bukatan kai ba kai ba to sai ka tara alheri da yawa kuma akwai ran da zaka ga su don Allah madaukakin sarki ya alƙawari cewa duk abin da kuwa wa ma tunfiqu min khairi na ya alamuhu Allah duk abin da kuka yi ciyar na alheri Allah yana sanar da shi wani waje yake ta zai sakamako a kai وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وله عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المزبل والمنان والمنفق سلعة آه سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له المزبل إزاره يعني المزبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للقيلة an samu hadisi daga abizar yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane guda uku Allah ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama Allah ba zai tsarkake su ba sa'annan suna da azaba mai rarrabi da manzo Allah ya faɗi wannan magana sai ya ci gaba yana nanata ta ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم sai ya ƙara shi ne sai abu zar ya ce ya rasulallah waɗannan ko suwaye ne sun taɓe sun yi hasara wasu kai aisha ka suwaye ne ya rasulallah gaya mana su sai ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shine al-muslim shine mai jan tufafinsa a ƙasa mai jan wandansa a ƙasa mai jan rigarsa a ƙasa mai jan rawarinsa a ƙasa mai jan alkyabbarsa a ƙasa na mai jan dukka hada abin da ake ja wanda bai dace a ja ba duka sunansu musbil wanda yake ja ya kawai mutum ya dodata ya sa ya yi riga na tana jan ƙasa ta zarce ko abin da samari yanzu suke yi ko sai mutum ya sa wando yana taka shi wannan ainihin musulmi ya taka gefen wandon ƙa'idan wandon musulmi wato baya wuce idan sawu wannan ɗan kullu kullu kullu na da ke da ke idan sawu mutum ya ja shi zuwa ƙorin ba laifi amma ba an ce dole sai kowa ya ja wannan shi na yawa amma kai ya wuce wannan ƙullutu na da yake idan sawu ai ka kafa ta ƙare sauran duk kuma ya zama wani abu sai za ka zuba shi akan takalmi na to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mutum na farko Allah ya tsare mu na biyun su shine almannan mai gori kaji abinda malai sa ya kawo hadisin saboda babin ne mai gori akwai waɗanda matan su cewa gori ba kyau eh su ma akwai mata masu wa maza gori su ma ba kyau duka Allah ya hana ba a gori to bare makoci bare aboki na bare dan uwa mutum da yawa za a yi wa mutum mutum zai ta alheri mutane sun saba mutunci to mutum ya ringa jurewa mata daman Allah madaukakin sarki haka ya halicce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata wazi yace musu ya mafi yawan su ya gansu a cikin wuta wuta sai su mata ta ce ya rasulullah me muka yi ya zammu ne mazala farkon laifin da ya gaya musu ya ce wato illa kunna takafurnal ashira wato kuna da wata ɗabi'a na wato kafircewa alheri ko butulcewa alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaka kyautata wa dawayen su shekara 100 tana iya kallon idan ka tace ne ka taba mu ya me ka taba mu to kai tunda ka san haka take me zai dame ka na haka ce sai ka manta kawai dinna an ce ma za ta yi to sai za ta yi haka take sai wanda Allah ya madaukace sarki yawa rahama ba dukansu ba wasu ba sa yi eh amma da yawa suna yi suna manta alheri eh musamman idan aka yi aure ba don Allah ba kusan hasalin aure don Allah ake yi don Allah don a samu a shiga aljanna shi yasa magabata idan an zo neman aure wanda ne yake neman auren yarsu abin da ya dame su shine shin wane yana sallah na shine matsalar su yana sallah ashe yana sallah to kuma yana da sana'a yanda za su ci abinci ne da ba za a zauna ba da an yi wannan shi kenan su sun samu alheri amma kaga yanzu ba na yanzu abinciken na da yawa kuma duk da shirme saboda hatta bincike akan kuɗi ma ai rashin lissafi ne shi kuɗi wa ya gaya ma Allah ba zai ba shi kuɗi ba na shi gwana Allah ba Allah ne yake bada kuɗi ba Allah kowace ga dama zai ba mutum kuɗi kuma kowace ga dama ya kwace ba shi bai da wani iyaka kuma ba wanda aka yi alƙawari da shi ba za a ba shi kuɗi ba ko akwai babu ba kuma wanda aka yi alƙawari da shi an ba shi ba za a kwace ba babu shi kuma wallahi Allah madaukakin sarki in shi zai kwace daman shi ne mai kwacewa za akwai abun mamaki ina nufin a wajen ka na dan adam za kai in ka kalli mutumin da ka san yana da kuɗi yana da kuɗi da ya da ya talauce a wauta irin namu sai ka ringa tunani kamar bai da wayo ne eh ina nufin sai ka ga ai da ya kamata ya yi kaza da ya yi da ya ga kaza ya yi kaza duk ba abin da zai iya yi saboda mai wanda ya bashi mai zai kwace idan shi ne sai ka ga duk inda ya burmama wajen kwacewan zai tafi na tuna wani mutum mai kuɗi ne irin na da abu sai kare arziki ta zo masa dan abin da ya rage a wajensa kuɗi masu yawa fa sai kuma ya tafi wajen wani mutum wai zai masa kuɗi wallahi wallahi wai zai mar kuɗi kuma mutum ya ce mar kai yadda kowa ya sani kajin da ya karasa kuɗin shi ya karashe su sai da abin ya ala tambaya to ai kai akwai sauran kaza yana suke wallahi abin yana fitowa yadda ka san tatsuniya gashi babban mutum amma bayan da haka abu ya kai ƙarshe shi yasa kawai Allah shine abin rigewa shine abin dogaro shine abin roƙa shine in ya tsare ka ka tsaro in ya kiyaye ka ka kiyaye in ya yi ma dole ka samu in ko ba haka ba wallahi ba abin da za a iya eh wannan musulmi ya san wannan kuma haka yake ya Allah ya tsare mu wato dan adam sai dai ta addu'a shi yasa ba wani alfahari ba wani tunani wai kai kana da wayo na a a kai ta roƙon Allah sana abin da ya kamata ka tsare ka tsare wani abin ya faru sai dai kawai kallon kallo ba sani ba kuna taɓa ba ku labarin wani a nan garin shekaru ba su yawa tun sai da mota a garin nan ba su da yawa ma sai da mota kuma wayayye mutumin jos saboda na san shi ne sosai wayayye na gaske saurayi mai jida yana sai da mota a nan gari ina muku wannan maganar ya kusa shekara ashirin ka san lokacin kawai mai sai da mota na ina nufin kasan cewa amma suna sai da mutuwa motoci ya taba zuwa national mosque ya same ni saboda ni na san tun daga dus ya ce min malam ba wasu mutane daga ƙauyukan nan da suke so a musu masallaci na ce akwai mana lokacin wasu mutane sun zo daga gidan gudan mangoro ne ko anguwan mangoro hanyar karshi na wajen jikwai akwai wani na ko garin mangoro sunan shi na gidan mangoro to mutanen wannan garin sun zo hadda sun zo neman taimako na masallaci na ce mishi akwai kuwa ni ya zo ya ɗauka muka je gidan mangoro muka duba masallacinsu ya tambaye ni a gaban kwamiti cewa ba sa san a musu makaranta a sama suka ce a muna so mana abin murna ya ce waye ya ce aka ce masa akwai wani da ya taba zama a garin har ya yi tazwirar masallacin da ake sa ran in Allah ya bada dama za a yi amma yanzu ya tashi ya koma Kaduna ya ce a je Kaduna a karɓo su ni suka sani ni kuma shi na sani ina ta jiran ran da zai na waiwayo ran da zai waiwayo Allah ne yadda yake so wata rana ya yi sallah a zahar sai na shiga inda yake sai da mota sai na samu mutane a tsatsaye duk an tsatsaye a wajen ga 'yan sanda da bindigogi ga ina fita a mota kuwa ya ce mu yawa wanda ya kira sunana sai muka yi gefe da shi sai ya ce mu shi ne wannan na ce shi ne kamar ya ɗan damu shiga damu na ce shi ne wa ya ce maganar masallacin nan ni duk ban gaggane ne ashe a lokacin da na shiga 'yan sanda ne suka zo daga kaduna sun zo su kama shi shi din sun zo su kama shi a matsayin barawon mota ba fa barawo ba ne zan ba gaya muku abin da ya faru wani ɗan ƙauye in ka gan shi gardi ba wai gardi na karatu ba na ga kan kuje a yau na yawa eh to dan na gan shi wato wani dan kauye ne ya fice shi saboda yana da kokarin azumi na litinin da da alhamis shi yana ta zuwa wajen nasu kawai sai ja shi je sai ce masa wai ya ga alamar shi mutumin kirki da haka kar ya gaya kowa a wajen sai da motar shi wai aljanu ne suka ce masu za su ba da zakka aljanu su za su ba da zakka kuma suka sa shi ya neman musu mutumin kirki wanda ka'ida an ba shi kudin zai gina masallaci da makaranta kun ji abin da ya kai mutum ni ban sani ba wallahi bai ga abin na aljanu ba na dauka na dauka na shi eh ashe suka sa masa wannan sharadi ashe shine ma ake tambaya ba sa son makaranta ne aka ce ashe a wancan lokacin ya dinga karɓar kula wajen shi ya kai miliyan guda a tun wancan lokacin dubu ɗari uku dubu ɗari wai akwai wasu turarurruka da wasu abubuwa Allah ke ce masa to ce ma yake sako zuwa garin su yake zuwa su gaya masa ya ce to abin da ya yi masa sharaɗi kai ko haya sani kaga nan nan bara ne ya dinga karɓan kuɗi ya dinga karɓan kuɗi a dakatan da aka yi lissafi yan motocin nan da ba su wuce sun kai mota kusan hudu don motar ɗari uku ne da wani abu ko ɗari biyu da wani abu na mota mai kyau haka ya amshi duka ya abin nan shi sai je ya sai martani 200 ina kallanta a ido na yalo to shi ne ran da ya gan shi shi ran da suka haɗu bayan ya gane cewa ɗan da fara ne cutar shi ya yi da ya gan shi kawai sai ya kwace mota sai ya fake ɗinta a wajen mota shi kuma da yake ɗan gari ne sai sai ya je can kaduna dama a kaduna yake sai ya ce wa 'yan sanda an sace mar mota ya ganta a a wani stand kaji dalilin da aka zo lokacin za a tafi da shi a matsayin barawon mota Allah ya ta ga mutumin shi yasa an je aka aka ce mu daina kwaɗayi ko don wani abin kwaɗayi yake da ya za a yi mutum ya ba kuɗi bayan ka san kai baka ga kuɗi a wajen shi ba a ya kamata musulmi ya yi basira da ma ka gan shi fata fata da kuɗi ne ko ka san ya ɗan ƙera wasu yawa amma shi bai da kuɗi ya ce zai ma kuɗi a akwai batan basira kuma ka san kuɗi yake nema a wajen yi ma kuɗin kuɗin yake nema a wajen ka na ya kamata musulmi ya ce ya gane wannan cewa ba daidai ba ba za ka ji mamaki sai ka sai shi wayayye sosai dan boko na shi kuma wannan dan kauye sosai amma haka aka yi kaga wannan ba shi ne love story ba to shi ne haka ya faru na ka dole musulmi ya kula Allah ya tsare mu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mutumin da yake sai da kayan shi da rantsuwan ƙarya ina yan kasuwa duk kasuwancin da zaka yi ba kai ba rantsuwa ba kai ba rantsuwa wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya ba ya bari amma kuskure ne mutum yana yana ta rantsuwa kuma mun dan kasuwa ya saba rantsuwa tun da safe kamun rana ta wadi sono zai rantse na har ka ga ba iyaka ka cin garin tsuwa kowa ya zo da gwamnatin mazawa ga wallahi kaza na siya na kowa ya dau wannan makilin wallahi kaza ai ai ba kyau da haka dan kasuwa ba dan kowa ma amma dan kasuwa wanda Allah ya kira me sai da kayan shi da rantsuwan ƙarya eh rantsuwa na kasan ƙarya kuma idan mutum ya saba rantsuwa lafiya yayi na ƙarya na in ya yi na gaskiya yau daya biyu gobe zai karya da gane ma ya daina kawai in man siya shi yasa kasuwanci irin na su fama ke nake da daɗi kawai an zuba kaya an sa musu kuɗi na kawai ka zo in kuɗinka ya kai ka siya in bai kai ba ka bari ba za ka taɓa ganin mutum ya yabo kaya ya zo gaban mai shafa kuɗi yana ce a mara ragi ba na ai daman tun farko ma ba zai dauko ba saboda ya san aljihunsa na san abin da yake so da haka za ka ga ya tattara abin da ya san zai iya biya sai ya zo ya biya to kaga ba maganan ai tarin tsarin tsi wani hadisi imam muslim ne ya rawaito shi a wata ruwaya ya zo cewa al-muslim izarahu wato mai jan gwadansa a ƙasa shi ne mala ya ce da riga da duk mutum ya ja su su wuce idan sawu saboda takama akwai wanda za su ja ba wai don takama ba sai na abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi shi saboda yadda jikinsa in an kaya suna jan ƙasa sai ya ce ya rasulullah gashi gashi sai manzo Allah ya ce a kai ba kana ja dan takama bane wato kenan wani dalili zai sa amma dai mutum yana ja cewa ni din nan ba dama ne na to ba kyau saboda har zai taba zuciya na dan adam cewa ya ringa jin kamar ya isa kuma ba mutum bai isa ba dan adam abin tausayi ne wallahi mala mu duk abin tausayi ne ba za ka ga dan tausayi dan adam ba sai ya mutu bai Allah nan mai fat din nan hajiya safiya ko yanzu muka mata sallah wannan fat gashi nan ko mai katangan nan lazin nan an ce ranar alhamis ta zo nan na ina jin ko kuke ba labari ko shi kenan an gama har kenan rijiyar da mutum ya kai zai sai kashin sa ya mata eh Allah ya ji kanta ana tuna ta ta yi ta kokari lokacin nan da take sociologiya ne ko an ce ta yi ta faɗa da a daina karuwanci a yi ta rigima da mutane shi shi ake sawa ma na ce to kaga ai haɗin ka yi wani abu na alheri ke na ka yi mutum ya yi wani abu alheri wanda in ya mutu ana jin daɗin a nuna na ana jin daɗin faɗa to ai kaga mutum ya yi waye gari shi bai da wani abin da za a nuna ba wani abin da za a faɗa sai dai a yi shiru tunda an ce a yi shiru na to ba daɗi a mutum ya rasu ka gana ta faɗan ayyuka na alheri ina jin wanda ya rasu nan juma'a nan dokta shi ne yake masallacin iralabu ko shi ne mai gina na shi ne ke gina ai alhaji safiyanu bagi allah ji ban shi ba wannan masallacin yana ta masallaci a boye da yawa labari ya bayyana yana ta kokari wurare da dama to haka da daɗi in kai ta ji mutum ya mutu kai ta jin aikin alheri kuma duk Allah zai bashi zai bashi lada Allah zai biya shi Allah ba ya zalunci Allah ba ka aiki ya hana ka in ka ga ya hana ka to ba kai dan shi ba shine matsala kawai mu matsalar Allah ya tsare mu yin aiki ba da Allah ba duk aikin da mutum ya ba dan Allah ba wallahi Allah ba zai biya shi ba da ruwan Allah komai kai shi kaga Ka'aba da za ka sake ginin Ka'aba ba dan Allah ba Allah bai baka lada ko kwada eh shi da mai ya faɗa wanda zai yi na shi wanda ya dan shi to zai biya amma wanda ya dan wani to zai ce wa wanda ya je wajen shi ya karba ko an da aka tinkara ka karba don mai da abin da zai baka sai babun nahai anil iftikhari wal baghi wannan babu zai magana akan hali da musulunci yayi kada mu ringa yin alfahari iftikhar shine mutum ya ringa wato jiji da kai yana ya gaciya shi dinnan shi din nan bahaushe ne na cikakken bahaushe ne shi a shi shi nan cikakken bafulata ne a shi shi ne cikakken babarbare ne ana goro ba na kokare zagaye wani alkawar shi dinnan cikakken balarabe ne yawa don duka alfahari musulunci baya so baya so saboda me ko ma kai wane ne ba wai kai kai kanka ba ko ma kai waye ba wai ne kai ka wani iya yin ka nesa ka zo a nan ba a'a haka Allah ya ga dama cikin mu ba wanda ya zaɓi yaransu ko akwai ba wanda aka yi magana da shi cewa kai wani yare kake so ka zo duniya ya ce ni ba haushe nake so sai ya zo ba haushe ko balarabe ko babu duk aikin Allah ne shi yasa ba magana alfahari shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum إن الله عليم خبير ya ku mutane mu Allah ya ce ni ne na halicce ku maza da mata na sanya ku dangogi da kabilu duk kabilun Allah ya halicce su birom Allah ya yi su angas Allah ya yi su obibio obibio ne ku na haka ake cewa mu kana ba ta so Allah ya yi su ga su nan kai ta kirga mu da yake nan Allah ya yi mana yarurruka da yawa an ce a Najeriya daman da daga Adamawa da Taraba da Filato su ne suka fi kowane gari yawan kabilu na waɗannan garuruwa guda uku ga Taraba da adamawa da plato a cikinsu akwai wanda za ka samu suna da ƙabilu sun kai ɗari biyu kabila daban-daban daban-daban ta wannan Allah ne ya yi shi yasa ba wanda ya fi kowa a duniya ta wanda ya fi wani tsoron Allah eh kawai in kana son ka zama ka ka dara sa'a a wajen Allah to ka fi mutum tsoron Allah shikenan dama haka Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku daraja ya fi ku girma ya fi ku matsayi a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah yawa balarabe ba ya zai gwadawa ya muri komai ba a wajen Allah balarabe ba zai gwadawa ya muri komai a wajen Allah ba sai ya fi tsoron Allah idan ya muri ya fi balarabe tsoron Allah sai shiga aljanna yana kallai shi wala shi bai shiga ba saboda ba ruwan Allah da maganin larabcinsa to kaga tun da har balarabi haka kai ne ba za a ce ba ruwan Allah da maganin hausarka ba na ko kai ne ba za a ce ba ruwan Allah da maganin fulatancinka ba ko kai ne ba za a ce ba ruwan Allah da maganin barbarcinka ba na kaga dukkan mu Allah kawai wanda yake son kawai ya yi tsoron Allah eh Allah ka sa mu ji tsoronka قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو عالم بين من اتقى Allah madaukakin sarki yace kada ku ringa tsarkake kawunan kada ku ringa cewa mu dinnan mu ne su kaza mu ne kaza mu ne kaza a Allah ta karku haka saboda me Allah shi ya san wanda suke jin tsoron sa kuma su ne manya ga su daraja Allah madaukakin sarki ce inna masabilu ala allazina yazlimuna an-nasa wa yubuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum azabun alim wato Allah madaukakin sarki ya ce wato azaba hanya da aka bari azaba ta samu wasu ita ce kawai hanyar da waɗanda suke zaluntar mutane wato sannan suke barna a bayan ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba duk barna da aka yi inda barna ta damun babu haƙƙi wannan larabci ne ake kira shi ba ba ba ba ba lil i'tirad bane da larabci ana kira shi lil bayan dan wanda suka san idan aka ce ma idan suna barna a bayan ƙasa ba da haƙƙi ba kenan akwai masu barna da haƙƙi to babu duk barna babu haƙi a ciki Allah ya faɗi haka ne suna nan da yawa a Qur'ani haka na bayani ne Allah ya ce waɗannan su ne suke da azaba mai radadi wa an iyad bin himar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن توادعوا حتى لا يبقي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد قال عن اللغة البغي التعدي والاستطالة وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنسبها أهلكهم لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتساغرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به هكذا فسره العلماء وفصلوه ومن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون وقد أودهته في كتاب الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم يشي أولا حديثي لأكر سامو دقا عياد دان حمار يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي الله يأيمون أيكي الله يأيمون وحي saƙon shi ne an tawada'u ku kankantar da kanku ko ba haka ake cewa kankantar da kai na ba kaskantar da kai ba ai akwai bambanci da Hausa ko kaskantar da kai musulunci baya san kaskanci bai ce mu kaskantar da kanmu wato kamar wulakanta kai a'a amma ka kankantar da kai shi ne Allah ya yi baka matsayi ka dawo saitin mutane da haka ake yana da kyau ɗabi'a ce babba ba kowa Allah yake ba ba eh misali a matsayi na duniya za ka ga akwai matsayi wanda wasu idan suka same shi da ka zo abuwa sai ka ko gari ko ka ga mutane suna zazzauni ko sai ka gane cewa shi fa wane to wannan bai da kyau amma akwai wanda za ka gani ba haka suke ba yanzu ka ga in ka shigo masallacin nan misali an ce ka nuna injiniya mako aka zo aka ce nuna mana injiniya a nan kawai ya leko ko nuna mana likita a nan kaga ba za ka ba ka nuna kowa ba tsakani da Allah saboda kowa ya saje da kowa na to haka ne ake san musulunci yake so babu kuma kai wanda ya fi ka aika sani suna duniyar ne tsakani da Allah to amma shi din ne ake son ya kankantar da kai shi kada ya nunga nuna cewa na kuma wannan bai hana shi yake sawa ba yake a girmama shi dan zuciya tana son mai wannan ɗabi'a Allah yana sawa mutane kaunar shi eh kamar mai girman kai kuma Allah yana sa mutane su ƙi shi na za ka ga mutum kawai zuciya inda aka ce ma mutakabbiri na an san mutakabbiri kaka ga wani Allah ya jarabe shi da girman kai sai ka ga har ma wanda bai kai shi ba sai nuna masa din to sai me na eh a haka ne ai shi yasa ana son a dinga yin haƙuri a dinga dan daddaurewa yana da amfani kwarai gashi ya amfani a duniya kuma ya amfani a lahira sanan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu wahayi sha mu kankantar da kanmu har kar wani ya wato daga wani kai sanan kada wani ya yi alfahari wa wani alfahari sha nafika nafika kudi na ni dina nafika kudi a nafika ilimi a nafika na kaza mutum ya fada mutum ba kyau eh saboda wanda ya sa kafishin ai Allah ne kuma in mutum dai ba mara hankali ba ai wani ya ga wanda ya bi ya sani na ba sai ma an gaya masa ba ga sai an gaya masa ba zaka shi wanda ya fi sai ya abin to kuma mafi yawa ma za ka ga ikon Allah wanda za ka je yana tutiya cewa ya fi mutane kaza sai ka tarar da karya ne haka gane wanda suke da shi sai kaga kuma sai Allah ya taimake su yi shiru da wuya ka ga mai kudi yana cewa mutane shi mai kudi na shi ma da wuya ka ga mai ilimi yana cewa mutane shi mai ilimi misali haka nan haka nan haka nan galibi in ka ga mutum yana abin da suka tarar da wani ma ƙarya yake wani ma dan babu wani ma je jawo kan shi musiba kamar labarin da ake ban wani ya je ya zauna inda ake dan shan abu kawai ya tura waya wai kuka samun miliyan goma sha takwas wai shi bai dawa bai da zai sai haka ba ashe wanda suke zo da shi su kuma yankin nafa ne wallahi da gida suna tsara kuma wani ƙarya yake ba ko kobo a wayarsa ba a kawunin ba kuɗi shi kenan ya fita zai tafi suka bi shi suka danna shi a mota suka je suna ta dukan shi cewa ya kawo kuɗin da ya ce yana ta rantsuwa har suka karɓo ya suka duba suka ga lallai bai da kuko shi ne suka ce za su ma hutun kucin ƙarya da ya yi karya su ba kyau kan ga mutum ya ja kai na musifa haka kawai da kai ba kyau hadisi na biyu an samo shi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ce wa mutane mutanen nan duk sun halaka to shine ya fi su halaka ayan gani sai su diɗin mutane to shine lida da zai ja su a gaba na su shiga wuta shine ahalakuhu shine ya fi su halaka wanda ya faɗi wannan magana da alfahari cewa shi shi ne ta wannan ba kyau amma ana gaya mutane haka kuma ba komai idan ana gaya musu dai don su gyara al'amuransu shi ne bayanin da malaye don su gyara aikinsu na don tausaya musu amma kana faɗa cewa kai dinnan na ka ce duk garin nan ba mutumin kirki wato sai kai ai shi ne fasara ko sai kai a ba kyau ba kyau domin tsarkake kai ne kai ba wata wasiƙa ne a hannunka ba na wadda aka baka ba ba kowa ba kai ma dai layi layi layi wannan ka faɗa yadda kowa ya faɗa ka zama musulmi ko akwai wani abu na duk da abin da ake ta kokari kokari kokari kokari kai ma ka rage ba ka da wata alaka da ta sha bamban da mahalicci wanda mutane suka sani wanda wasu ba su da shi ko akwai ai shi yasa idan mutum ya kalle ka yace zai cece ka rage ma ya raina ma wayo ko gani yan wani ya ce ma yanzu da kuke rayuwa ya karka damuran kiyama zan cece ka me yake ce ma shi ya san yadda za a yi da shi ran kiyama ko ba haka bane ha in bai sani ba to wataƙila shi ma yana son ceton wataƙila shi ma ceton shi za a yi kaga ji bai sani ba amma shi yasa duk irin wannan abubuwa mutum sai dai ya bar mahalicci Allah madaukakin sarki tabbas za a yi ceto annabawa za su yi ceto bayan Allah za su yi ceto yara ma ƙanana za su yi ceto makaranta ƙur'ani za su yi ceto amma yanzu nan ba mai ce ma shi ne ko akwai ba daidai ba sai sare zai sare me yiwa ma shi ne ke ta zai ce ka kai ne za ka cije eh abu ne mai sauki wajen Allah saboda shi Allah madaukakin sarki bai wasa tana zuwa ta inda dan adam baya zato sai mutum ya abu kaɗan sai Allah ya mai yawa shi ne ma'anar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin mata kilaki wanda ta shayar da kare Allah ya mata gafara ya ba ta aljanna aljanna waye da cewa Allah don me ya ba da labarin mata wanda ta shiga wuta saboda kyanwa saboda ta azabtar da ita ta shi Allah madaukakin sarki nashi kuma kaga alfahari baya mun karanta babi na wani aboki ne ce abokin sanarin da Allah Allah ba zai ma gafara Allah ya turo mala'ika ya ce to manzon ladhi ya ta'alla alayya Allah agfira li fulani waye zai yi wa wannan yake shige mu masu shishigi wace mun irin wannan shishigi Allah bai da aboki Allah bai da mataimaki Allah bai da shi kadai ne da haka shi kadai yake kayansa shi yasa Allah ba a masa katsalandan shi ne sai Allah madu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mala'ika yace a ji a ga wannan ne ya rantsuwa ta bazan wawa na gafara ba cewa wannan da ya rantsuwa ba zan mar gafara ba a ce masa na gafarta bar sai aya shi kuma da ya rantsuwa a ce masa duk aikin da ya na lalata shi ba na so sai ka je ka gawa babu har kenan akwai bukatar mu yi a hankali mutum ya yi a hankali yawa ba ruwan ka in Allah ya ga dama kowa ma ya tashi aljanna kai na ruwanka na ina ruwanka ka zo kana dagewa wani shi kawai shi kana ce masa ma shi mushriki yana ce ba mushriki ba ka ki yarda na kai ni hada ka kana ce musu musulmi ne la ilaha illallah kafiri yana ta kokarin kare kai shi ma ya ce ma shi ba kafiri bane kai ana ta jayayya da kai in ya ji haushi shi ma ya ce kai ma kafiri ne ba an gama ba wan wan ba na shi kenan to ba an gama ba sai aya kamar yi ba da ya ji haushi sai kai sai ga ma abin da ka ga ma ta haka sai mu dinga saurarawa al'amarin na Allah ne shi ne mai kayan shi shi ya halice mu shi ne mai wuta shi ne mai aljanna shi yake rayawa shi yake kashewa shi ne mai gafara shi ne mai komai da aka sai wajen shi Allah ya tsare mu da tarayya da shi da ka ga mutum ya ce mutane sun halaka shi wai shi a dole shi ne ba halakakke ba to shi ne ya fi kowa halaka eh alhamdulillah kun ji magana a yi da gaskiya shi na mota shi ne za a ɗora wa laifi akwai wata ƙa'ida ta musulunci duk lokacin da Allah ya sa ka ɗara mutum Allah ya fi ta ka kai shi to ka gane wannan fifikon ka gane wannan fifikon muka yi aiki da wannan fifikon shi ma godiya ne ga Allah ai an gane masu tsantsayawa a bakin titi suna neman abincinsu ya dan taba shi da yayi da miro kaga a matsayin ba ɗaya ba ne ta iya yiwuwa shi ɗin still shi direban shi ne da kuskure ta iya yiwuwa kuma shi ne da kuskure ina nufin shi mai gila amma ai da mai sai da miro a kan titi don da yake cikin mota ai kaga suna da bambanci na da abin da ya fi sauƙi don rage wa kan aiki irin wannan sai ce ya haƙuri in ma ya ce ba zai haƙura ba sai ya ba shi kuɗin miro shi ya fi musu sauƙi akwai abubuwa masu irin haka sarƙaƙiya mutum ya zan ya cire kai a ciki ya fi alheri da ya ce dai ana yana jiran kyar sai tashin kiyama misali in an je bai da gaskiya to ya zai kuma wasu abubuwan da zaka san kanana ba wai wani abu na damuwa wanda cikin sauƙi ne zama eh malam kai haƙuri ai magabata ma sai ka musu laifi sai su baka haƙuri to haka suke kai kai laifi kai kuma ake ba haƙuri da ka ta shawara yin wannan nan gaba kada ya abin nan bakin mutane da kuka gan shi bakin mutane akwai wanda bakunan su bai da kyau na wallahi bai da kyau so ba a taron su wai kawai na yi na tafi ba kyau in ka haɗu da wani sai ka ga an haɗu da jarabawa duk jarabawa ce to mutum duk hanyar da zai yi ai kamar zuwa kotu ne duk gaskiyar ka ai bai da daɗi na ba wanda zai ce ma zuwa police station da daɗi na ko da shi yana da gaskiya to ba a sa rai bare ma na magana mutum ya ce ma Allah ya isa ko abin nan ko kana ba ka da ko kana da gaskiya kai kokari ba kada ku rabu da mutane da Allah ya isa an gane Hausa ko kana da gaskiya kai kokari kada ku ringa rabuwa da mutane da Allah ya isa ku ringa rabuwa da su lafiya ya fi alheri domin wata rana ta iya yawa baka da gaskiyar ta kenan Allah ya isa za ta bika kuma in baki ya zo irin wannan tsautsayi sai ka ga mutum ya ya shiga wata damuwa Allah ya kiyaye yawwa na ji
ne mashi baki to da yi wannan shi ne sai su to ai mu ban ga abin da ya faɗa bane ai shi ba da faɗa yayi shi ba amma shi da ya mashi wannan labarin shi sai na mata mai da muna dawowa eh to da muke dawowa har na mata ya tsaya ni na ma eh amma ba ku gan shi ba yau to kaga wannan abin yayi kyau wannan haka yayi kyau to kuma ko wajen Allah aka je kaga neman sulhu yana da kyau misali wannan wannan kokari da kai yayi kyau to shine ya fi alheri da wancan eh wallahu alam ya rusula na'am gami
Thank you.
Oh.
Wannan shi ne kamar kamar da yake to a nan
mutane wani gari ne shi yana kai na gane ka ce masa yi maza ya bari kana tsukewa iyalanka bakin aljihu Allah na tsukewa maka bakin aljihu kana tsince musu ana tsince ma da kanka kaka wa barna ba kyau idan Allah bai wadata ka ba su yi haƙuri amma in ya wadata ka ba maganar ka tsince musu baki a ko san maganar tsince bakin aljihu akwai a nuna babu ko ba shi ba to wannan bai da kyau babu babu wannan kuma dole su yi haƙuri amma akwai sarka a nuna babu duk da cewa ba a ce a yi almubazzaranci ba amma dai in akwai Allah ya ce wa amma bi ni'matik rabbika fa hadith da aka wannan ba daidai bane na tsuke akwai waɗanda su kawai marwata ne haka Allah ya halice su kuma kan suke cuta wallahi yalwata wa iyali yana sa Allah ya yalwata wa mutum akwai wata formula da maluma suke bayarwa ma in ka ga damuwa a kasuwarka kasuwarka tana samun matsala abubuwa suna kullum ka ba wa matarka sadaka za ka je kasuwa suka ce cikin ba Allah Allah zai buɗa ma kasuwa ka gwada gobe kullum za ka fita ka ba iyalinka sadaka ɗan dubu biyar haka eh da aka ba maganar tsinci musu bakin aljihu ba daidai ba ne kuma wani abin da zaka gwada ai ba zaka gwada ba shiri ta zaka gwada ai ai a- rayuwa kawai sai yadda ka ganta sai yadda ta zo kuma shi Allah shi ya san wanda zai yi saboda dan ana aiki canzawa yake yi mutumin kirki ne yau zai zai zama ba da kirki yawa da haka maganan kawai kana da shi ka kusurce ba ka ji ka gwada su wannan ba ba daidai ba ne kai daidai da mutumin da ya ya sa aka sanar cewa ya mutu ya ce a sanar cewa ya mutu ko yana so ya gwada ya ga waɗanda suke ƙaunar shi ya kuɗi ne har ma a yasa a sa tabar ba a zuwa ya sama zaman makoki ya ga waɗanda za su zo da waɗanda da za su zo ba wannan zai shi ne ta ce babu kawai ka sai addu'a ka bar wa Allah lamarin sa wala ala alaikum assalam mm sai ka gudu jisan mutum ne na ce jisan mutum ɗaya ne oke to wata ta shafi ɗan wasu ya riƙe ma kuɗi ka riƙe wannan kuɗi Ha? na? oh ya saka abinci to ai da da sai ka tsaya ka biya shi tunda ka na ana mota abba dire ba zai tsaya ba irin waɗannan ƙananan abubuwa ku tsaya ku bi irin ƙananan abubuwan na haƙoƙin mutane fa suna da damuwa biyan da ɗan adam zai yi ya ga ya kubuta daga haƙƙin mutane ya yi ba daidai ba ne saboda Allah baya barin su duk wanda ya je lahira da haƙƙin wani sai ya biya na nuhu ba wani mugu mugu a ciki babu da haka duk yadda za a yi nan duniya kai ma kar ka shiga ko kar ya faru da kai lalle kai shi yasa idan ana bin na ba ka sa mota ta ta kamar ba eh ƙwarai ya tsaya jimana da kayi niyyar biya ai sai ka ce direba da Allah ka tsaya yawa zai tsaya da haka yanzu ka ɗauki kayansa ka sa mota ta taka mar kayan shi sai ka biya shi wancan kuma da ya rike ba canji shi ma zai biya ka sai bayan ka yafe shi kenan ba wani kenan da ka neman mai kabeji ya same ka a hanyar jos Allah kiyaye haƙƙi ko na kafirai ne musulmi ya yi ƙoƙari kare ya zama yana wuyarka eh in dai haƙƙi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yayi da Allah ya ce wallahi la tu'adduna huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah to wallahi duk wani mai haƙƙi da yake wuyan ku za ku biya ranar tashi kiyama yace ba ma ku mutane ba har dabbobi ma Allah bai kare su ba indai haƙƙi ne yace har akuya ko rago ko saniya wanda a duniya dan taga tana da kaho ta ja ta samu yar wata ta tunkura yace sai Allah ya hau mata kaho ita mar kahon ta wata yar uwar ta ta tara kyanwa za ku ji wani hadisi na kyanwa ina ga yana gaba za mu karanta wannan nake faɗi da matar da ta rike kyanwa ta shiga wuta ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga matar a wuta da kyanwar tana ya fushinta ya ta nama to ka je kai ba gama rigima da mutane ba ka je kana da cikinwa na nuhu da haka haƙƙi har na dabbobi ba ruwan ka da shi mutum ya yi ta ƙoƙari duk abin da ya shafi haƙƙin wani kai shi eh wanda ya shiga kuma ya ƙoƙari ya warware yawa wannan shi ya fi alheri ga rayuwar musulmi ba magana wai ba kawai a yadda za a a'a ka zama salin alin lahira ai kamori eh zama babu abin nan da cewa da'ana yana ta fatan samun rahamar Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mutane mutum biyu wanda za su je ina da haƙƙin ɗaya a kai shi amma suna filin kiyama amma da yake Allah ya nufe su da rahama dan mutum zai ce Allah akwai haƙƙina akan wani a cire mu sai Allah ya ce masa to ai shi wani yanzu gaba ɗaya ma ladan shi ya kare bai da lada da rawa baka sai shi mutum ya ce Allah zunubai na to a yi ba a zuba mu na ba za a biya ni lada ashirin ba to sai a yabo zunubi ashirin sai a zuba ma amma su waɗannan biyu da yake Allah ya nufe su da rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya ce mutum ya saurara sai a gwada masa wani gida gidaje a sama na azurfa sai ya ga su ido ya daga yana ta kallon su yana ta kallon sai ya ubangiji wannan gidan waye sai Allah ya ce masa wannan gidan wanda ya yafe wa dan uwansa don ya yi gudun wasu yi sai ce Allah na haife mar sai Allah ya ce to kama an yi ku tafi ku je ku shiga aljanna kaga wannan baiwa ce Allah iya nufe ka da rahama shi ce amma wannan ba dalili bane kuma da za ka shantake na dan Allah bai ma haka ba ya za ka yi Allah ya tsare صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه انتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صلوا على gaskiya ne wato su waɗannan idan sun yi ba irin sauran gurin mutane ba ai idan kuka tuna akwai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi maganan kyauta aka ce bai halarta ka ba da kyauta ya kwace amma uba zai iya kyauta ya kwace saboda suna da wasu matsayi amma su ma duk ba a so a yi duk waɗannan ɗin amma idan an yi to matsayin su gaskiya ya sha bamban saboda wasu haƙi na da suke da shi amma su ma barin su shine ya fi alheri wallahu ala na na da su ah to bismillah na da amin ya amin
Thank you.
to kamar yadda na sha faɗa ba na son a ringa baraban gado a lasifika na ne ganganci ne a ringa raba mutane gado haka idan mutum yana da masu gado to ya rubuta su a takarda a kawo malami ina nan ba wai nan ba ko ina da a ba a tabbatar da na suna cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ce su yi gado ko ba sa ciki don kada a yi kuskure na a je a yabi kayan wani a ba wani za ka lalle gado ana sa a rubuta shi ba a amsa shi haka Hmm, ya guri na'am amin amin na'am o ka zo zan ciki ko yawa to eh to yayi amin gaskiya ne a yana zama shi kake karatu a ko ranar koya eh ranar wasu ne ranar asabar to sai ka bari sai ranar asabar ka zo a da wannan lokaci eh insha Allah Mm. yau to shi ya zo bayan mun yi bayani ne bayani da farkon sura eh na ɗaya bayani kaɗan duk da cewa ko wani hadisai wani malamin da ya tara da hadisan kafin amma dai a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta su suratul kafi ranar juma'a sannan duk wanda ya karanta ranar juma'a Allah ya haska masa tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a har da gyaran kwana uku wa ziyadatu salasata ayyam za a bashi to kaga har nake cewa mutum ya lazumci ta baya miki kaga zai ta samu har yana ajiyan kwanaki uku uku uku uku gyara a cikin rayuwarsa sai rayuwarsa za ta zama tana da haske hadisi kuma akwai hadisin da ya Allah ya haska masa tsakanin shi har zuwa Kaaba Baitul Atiq hasken da zai zama tsakanin shi da zai samu da haka wato tana maganin dujal kamar yadda muka karanta tara akwai hadisai sosai da ta tuwa kanta bayan waɗannan ma a galibin musulmi ya lizumce ta ko bai karanta ta ba a ko lokaci don juma'a da ya daure da abin da yake yi ya karanta ta kuma hadisin karanta ta da rana na ce malama sun ce shi ya fi inganci akan hadisin karanta ta da daddare duk suna da Allahu alam na'am kai oh a na uku ne ya biyu kace gashi na la dan na ne
girma kowane ne ga damar yake da ba to ya ce mun da ya tashi ya fara mutum da ya fara da ya ga irin abin da ya mai ba da ya canja da kuma sistan da ya kuma sistan din kuma ya ga canjin hali neman ba eh, to canjin ciwo ne shi ne shi aji yanzu gaskiya ya ma ba ya kuɗiya ya rude a dole ya rude
aiki wanda ya sa Allah ya san cewa mutum da shi zai yi bauta kuma mutum zai yi kafin wai ai kaddara shi ne irin ya samu malamin da zai ne bayani sosai ya gamsu da Eh, amur bayani me ya ta ne a wai misali kamar na misali eh, na zama kafin ya ya ce wai ya mutum Allah shi mutum kuma ya sa shi ma'auta kuma ya san cewa kuma ba zai mutum da wani shi bayanin da yake so ya ce in dai wani malami zai na bayanin to zai mutu
me masa ba zai shiga wuta
haka ai shi ne Allah ya kiyaye ai ka san wani alamar dan wutan ne zaka ga wani abun ba shi shi shi shari'a ta Allah ne bayani na shari'a shine mutum yake iya yi amma shari'a sai Allah shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma Allah da kansa yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan shiriya ta musulunci wanda Allah ya ya abin nan ah baka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yace Allah madaukakin sarki ne ya tara mu gaba daya halitta haskensa sai ya watsa wanda duk ya taba zai zama musulmi la samu ya shesha ya ya na yawa shi kenan wanda kuma bai samu ba sai wuta kuma wani adalci ne na Allah Allah baya zalunci wato mutane ba su san Allah ba rashin sanin Allah matsala ne Allah ya sa mu san shi idan mutum ya san Allah wata magana ma ba zai yi ba to bare kai da Allah ya ma gata ya sa ka zama musulmi ai gata ne ai soyayya duk wanda kaga Allah ya bar shi ya zama musulmi to yana son ya mara rahama ne idan Allah maɗaukacin sarki bai so mutum da rahama ba tuni magana ta ƙare da ka wasu tambayoyin da mutum yake yi shi Allah daman la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alu shi ba a ma tambayar shi don me yi wani abu Allah ya ce su bayi ne za a tambaya shi Allah komai daidai ne kuma baka yarda ba to kuma duka gaya ma ah shi ne kawai da ka wani abun sai dai a taya shi addu'a shi wani aboki naka na eh Allah ya shirya da shi eh a masa gwargwado akwai wasu akwai wasu tambayoyi da Yahuda ke kago su da gangan saboda suna ga suna da sarkakiya sannan za su samu su ya kidime musamman wanda bai da kusa da addini da ko wasu abun wanda ya nisa da qur'ani ko da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ba wuya ya ci dimi amma wanda yake da abin nan kuma tare da shiryan Allah ai ya san Allah ba magana a to yanzu misali duk ma abin da ya gane daru zai kenan ba zai yi ba kai da ba komai a hannunka na kai da ba komai a hannunka ba abin da ka iya shi yasa hadisan da Allah da kai shi yake cewa zai yi rigima da ɗan adam ana in wabun adama fi na ba'in azim Allah ya ce ran kiyama akwai mutane zai yi rigima da su maluma suka ce ko san fassararsa shine Allah zai jefa mutum a wuta to ne rigima za ka yi da Allah wani ma da ko Allah ba zai bace gan shi ba amma zai ga wuta zai ga mala'iku eh har ma a ce musu abba shahirun haza am amsin la tunsiru sai mutum yana wuta a ce to amma wuta gaskiya ne ko ai zai ce gaskiya ne wuta duk yana ciki yawa to mun san Allah gaskiya ne sannan ka gaya masa cewa ya ya dawo musulunci in ya yarda ya dawo shi kenan bai dawo ka ya kyale shi ba mun da za ka iya na wannan shi ne na'am yana da haƙƙin haɗa shi da wanda zai mai bayani sai dai an samu wanda gaskiya ne yana da haƙƙin na wanda mala a kawo shi wajenka A'a, ma eh to wata ran ka zo da shi ai mar bayani Mm. in Allah ya sa ya gamsu to ka zo na shi na shi na shi na wata ran sai ai mar bayani sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الصمات السبب رب الأرض رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وكان تفاتيح dukan mu Allah ya san bukatun mu na alheri Allah ya biya mana Allah ya sa abin da muke tsoro Allah ya tsare mu akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai masu bukatuwa na Allah madaukakin sarki ya san bukatun su Allah ya biya musu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين آمين